الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله يا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي سالون والارحام ان الله كان رقيب يا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما فان اعطى الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis sha uku ga watan rajab hijirar manzana sallallahu alaihi wa alihi wa salam tana dubuwa da dubu talatin da hudu ɗaya shirin uku ga mai tara biyu da sha uku wannan lokacin musamman muke bayyana godiyanmu ga allahu subhanahu wa wanda cikin ikon shi ne da yarjiwan shi ya zaɓe ma wani lokaci da za mu tasa hadima zalla sallallahu alaihi wa alihi sallam mu karanta cikin wani littafi mai suna suna bari na imar hafiz abdullahi wani abdurrahman da asar makan da an haifi shi hijira na da karbo ɗaya da rifas dubu ɗaya da shekara da ɗari da tamanin da ɗa ya rasu hijira na da shekara ɗari biyu da hamsin biyar an haifi shi hijira da shekara ɗari tamanin da ɗaya ya rasu hijira da shekara ɗari biyu hamsin da biyar bayan muka karatun littafin muwatta imam malik imam darul hijira kuma karan bayyana gudiyo ga ne ba iko da dama marakatun wannan littafin ma kuma har Allah ya nuna mana karshen wannan kar wannan baiwa ne ga Allah ba iyawan bane ba rufa bane to haka muke baratan irin wannan baiwa ga mai duka yi mana ta hanyar ya ba mu iko da dama mu fara karatun wannan littafi na sunan darumi har kuma mu ga ƙarshen wannan karatu da izinin shi za mu rike wannan nuska wanda ustaz sayyid ibrahim da kuma ustaz ali muhammad ali suka yi taƙiƙi kuma suka yi takrijin hadisan cikinsu wanda aka samu a doktor mustapha az-zahabi yi dabti dangane da abin da ya shafi asalin usul na littafin da kuma gabatar da fihararsa na wannan littafi a cikin mujalladi biyu manya-manya kamar yadda muke ganin su a haka wannan shine nuskan da da izinin Allah za mu karanta hadisan da ke ciki sai dai kamar yadda muka saba a duk lokacin da muka bukatu na zuwa da wasu bayanai a cikin wasu littattafai saboda sharhi na wani bangare daga hadisan da muka karanta abin da ya shafi aƙida ne ko abin da ya shafi fikihu ne ko abin da ya shafi bayani ne akan akhlaq ballantana abin da ya shafi tabbatar da ruwaya domin wannan littafi na sunan darimi akwai hadisai a ciki waɗanda suke suna da 'yan matsaloli tare da cewa malaman da suka yi takhariji da sun bayyana to akwai abin da za mu buƙaci gabato da wasu kibɗa-kibɗan littattafai na manya-manyan malamai da suke takhariji suka bayyana wasu ilmomi masu fa'ida da izinin Allah za mu gabato da sharhi musamman na abin da ya shafi aƙidin da malam ya zayyana ya shimfiɗo mana a muƙaddiman wannan littafi domin tauhidi shine ibada mafi mahimmanci da Allah maɗaukin sarki ya dora ma bayan shi shi yasa babban malami muhammad dan abdul wahab sanda ya rubuta littafin kitabut tauhid hakikanin sunan da ya sanya mashi shine haqqullahi alal ibad tauhidi shine haƙƙin Allah akan bayi mun gane wannan da kyau domin hadisin mu'az annabi ya ce shin ka san haƙƙin Allah akan bayi ka san haƙƙin bayi akan Allah yace bai sani ba annabi ce su bauta mai shi kadai kar su kuskura su hada shi da wani wannan shine haƙƙin Allah akan bayi tauhidi kenan idan suka yi wannan to haƙƙin su dake kan Allah shi kuma Allah madaukin sarki ba zai ma duk wanda bai shirka ba azaba Allah madaukin sarki ya sa mu dace akwai shimfida da sharan fage wanda a cikin sunanar darumi ɗaya daga cikin bugun da maktabatul asariya suka yi suka gabatar da bayani dangane da wannan littafi alherin da ke cikin littafin matsayin littafin abubuwan da littafin ya kunsa da mahimmancin a karantar da al'umma wannan littafin wanda hakikanin gaskiya nuskan da nake son mu rike mu bi to nuska ce ta mataba'a na darul hadith amma su kuma ba su gabatar da irin wannan shimfiɗan ba to itimamin lil fa'ida saboda a cike fa'idan ya zama ya cika cif sai mu ɗauko wannan muƙaddima mu biya ma ɗaliban ilimi masoya annabi su samu fa'ida fa'ida sosai na abubuwan da malaman suka ambata baki da allah maɗaukin sarki ya sa mana hannu ya tabbatar da digadigan makan abin da yake so kuma yarda da shi kiyaye madagariya da sum'a shirka bid'a bin miyagun al'adu Allah madaukin sarki shiryar da mu malaci bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dukkan godiya da yabo jinjinan ban girma sun tabbata ga Allah wanda muna gode mashi a bisa dukkanin ni'imomin da ya ni'imtar da mu kuma muna neman ya taimake mu akan duk abin da muka dasa mu gaba na al'amuranmu na duniya da kuma al'amuranmu na lahira walasta hadihi kuma muna roƙon allah madaukin sarki ya mana gamdakatar ya shiryar da mu zuwa ga abin da yake so kuma ya yarda da shi walastar shiduhu ko muna neman allah madaukin sarki ya shiryar da mu ya tabbatar da shiryar tun daga farko har ƙarshe walasta kuma muna roƙon allah madaukin sarki ya gafarta mana dukkanin zunubai da kurakurai da abubuwan da muka aiwatar waɗanda ba daidai ba kalman wa nastahadihi da kuma nastar shiduhu duk waɗannan kalmomi ba su zo a cikin hudubatul haja ba waɗannan ƙare-ƙare ne wanda ba za a karɓe su ba kwata-kwata sai dai addu'a ne mai kyau duk yanda abu ya zama mai kyau a shari'a ba ka ƙara shi akan abin da annabi ya karantar komin yadda kake ganin wannan abu fa mai kyau ne shari'a ba za ta anshe shi ba mun fahimci wannan da kyau ko wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu daga sharrorin kawunan mu wa sayyiati a'malina da kuma miyagun ayyukan mu nan ma da ya ce wa na'udu billahi ta'ala babu a cikin hudubatul haja wa na'udu billahi ta'ala sai da wasu malamai suna ganin akwai amma in ka bi nuska wanda malam ya rubuta dangane da abin da ya shafi hudubatul haja fadilatul allamatul albani zaka babba ka ga babu wa na'udu billahi ta'ala mun fahimci wannan da kyau ko to kun ga tun daga shimfida da sharan fage an fara tattaki wasu al'amara cewa akwai kaza kaza babu kyau a cire su to haka in allah madaukin sarki ya so cikin duk bayanan da za mu gabatar haka za mu gabatar da su sannan ya ce min shirori anfusina allah madaukin sarki ka kare mu daga sharrorin kawunanmu ɗan adam da kanshi yana iya ƙirƙiran makanshi abin da yake sharri ne ta hanyar bin son zuciya da tunanin in yi kaza to wannan kazan zai samun mai kaza akwai fita a cikin abu kaza da kaza sai ya kama sai ya yi ashe ko wannan abin asara ne a ciki babu fita to duk abin da zai zame mana matsala to allah maraukin sarki ka kiyaye mu daga gare shi wasayyi'ati a'malina da kuma miyagun ayyukanmu ya allah kasantuwan mu ba masu mai bane kasantuwan mu ba annabawanka da manzanninka ba ne kai ko cikin manya-manyan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa ba mu daga cikin waɗannan sai dai muna bin tafarkinsu muna fatan mu zama wa akhari na minhum lamma yalhaqu bihim mu ɗan baya da muka zo a bayansu Allah ka sa mu daga cikinsu amma mun furci da bakinmu tabbas mu ba mu kai darajarsu ba to Allah muna da miyagun ayyuka masu tarin yawa Allah ka gafarta mana mai yahdihillahu fala mudilla la duk wanda Allah madaukin sarki ya shiryar ya batar ya ɗora shi a turba ta tsira babu wani wanda zai batar da shi kowane ne in kaga ka bata dama can kai Allah madaukin sarki ya rubuta ma bata in kaga baka bata ba dama Allah madaukin sarki ya zabe ka cikin bayi na kwarai waɗanda ya kiyaye su daga faɗawa turba ta bata Allah ka kiyaye mu ka tabbatar da mu ka shiryar da mu ka kare mu daga kowace irin bata wa man yudlil wanda Allah ya batar falam tajida lahu waliyyan murshida ba ba ka taɓa samun wani wanda zai zama majibincin al'amarin shi da bai shiryar da shi ba wannan kalma ita ma ta zo a cikin alkur'ani mai girma amma fa ba ta daga cikin jeren giyan hudu batul haja kamar yadda annabi ya kawo ina fatan mun gano wannan da kyau malai ce alhamdulillah lalle muna ƙara godiya ga Allah allazi arsala rasulahu bil huda wanda ya aiko manzon shi da shari'a wa dinil haqqi da kuma addini na gaskiya li yuzhirahu ala ad-din kullihi Allah madaukin sarki yayi alƙawari sai ya buwayar da wannan addini akan addinai baki ɗaya zai bunƙasa al'amarin addinin nan sama da kowane addini da yake bayan ƙasa kowa ya zo da shi kuma kowa suke bin shi alhamdulillah lalle godiya tana ƙara tabbatuwa zuwa ga allahu subhanahu wa ta'ala alladhi sharrafana bi muhammadin wanda ya ɗaukaka mu yi mana baiwa ta hanyar aiko mana da annabi muhammad a matsayin rasulan shine jakada da allah madaukin sarki ya amince ya gan shi zai isar madan sako a madadin allah wa bil qur'ani kitaban allah madaukin sarki ya saukar mana da littafin alqur'ani a matsayin shine littafin shiriyar da allah madaukin sarki ya nufi mu da bi wa bis sunnati hikima sannan kuma allah madaukin sarki ya sa muka zama daga cikin tawagar annabi da muka rungumi sunnan shi a matsayin ita ce hikima da ke mana fassarar alkur'ani wa bil isnadi sharafan allah madaukin sarki ya ɗaukaka mu ya martaba mu ya kimanta mu ya sa muka yi fice ta hanyar mu ne ummatul isnad al'umman da kaɗai take da isnadi duk abin da wannan al'umma ba ta yi to tana da bukatan ta gabatar da isnadi tabbatacce wanda zai tabbatar da abin da ake kawa cewa ingantacce ne wa shahadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah wahdahu la sharikala Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya lahul mulku dukkanin mulki mallakan shi ne wa lahul hamdu sannan godiya ta Allah ne wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah madaukin sarki mai iko ne a dukkanin komi komi da kowa Allah madaukin sarki mai iko ne a kan shi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa lalle annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzon shi wa safiyuhu min khalqihi wa khalili sannan annabi zababbe ne na Allah madaukakin sarki sannan kuma bada shi ne addal amana annabi ya isar da amanan da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da ita wa ballagar risala sannan kuma ya isar da saƙon kamar yadda Allah ya ce isar wani su al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi nasiha ga al'umma wa jahada fillahi haqqa jihadihi sannan ya yi jihadi ya yi gwagwarmaya ya yi ƙoƙari wajen tabbatar da saƙon da Allah maɗaukin sarki ya danka amana a hannun shi iyakan iyawan shi iyakan matsayin da Allah maɗaukin sarki ya nufe shi da ya tsaya isar da wannan saƙo wata rakna alal mahajjatul bayda annabi ya bar mu akan hanya fara tauɗar hanya ne ga ta nan lailuha kana hariha daranta kamar yininta ne babu wani abin da ke shiga duhu dangane da wannan sakon da manzon Allah ya isar mu al'umma la yazigu anha illa halik babu wani wanda zai tabi ya bauɗe sai wanda dama Allah madaukin sarki ya rubuta shi cewa hallakakke ne addinin annabi a fili yake ƙarara yake babu wani abin da yake cikin duhu sallallahu alaihi wa ala alihi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da kuma iyalan gidan shi ila yawmiddini wannan tsira da amincin su tabbata gare su da shi kanshi manzon Allah har ya zuwa ranar sakamako amma ba'du malam yace bayan haka fa haza kitabu sunan darimi wannan littafi da yake gaban mu muke karanta shi da izinin Allah littafin sunan darimi ne alladhi sallafahu al-imam al-hafiz abu abdullah wanda babban malami babban mahaddaci baban abdullahi muhammad abu abu muhammad abdullahi bin abdurrahman addarimi baban muhammadu abdullahi dan abdurrahman addarimi wulida an haife shi sanata ihida wa tamanin wa mi'a hijira da shekara 181 wa tufiya sana 55 wa mi'atayn hijira na da shekara ɗari biyu da hamsin da biyar yandarju dinna manzumatu kutubus sunna wannan littafi yana daga cikin hamshakai na littattafan sunna au maraji'ul hadithiyya al-mu'tamada inda muslimin kuma wannan littafi yana daga cikin maraji'a inda musulmi suke komawa su bincike su ɗibo shari'o'i da za su bi Allah maraukin sarki da su domin su bi abin da Allah maraukin sarki ke son su bi ma'ana littattafai ne abun dogaro waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata malamin kuma ya ruwaito a cikin littafin shi wa hiya kutubun qad jama'at thullatun min al ahadith wannan littafi hamshakin littafi ne wanda ya tattaro hadithai wal athar al musnada da kuma atharai waɗanda suke da cikakken isnadi ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa ga annabi wa ila sahabatihi kuma zuwa ga sahabbai ridwanullahi alaihim Allah madaukin sarki ya yarda da su ma'ana duk hadisin da za a ce annabi ya ce to malamin zai kawo su da isnadi duk wani athari da zai danganta shi zuwa ga wani sahabi ko wani tabi'i malam zai kawo shi da isnadin shi wa hadal kitab yahtallu martabatun muhimma wannan littafi na sunan darimi to lalle ilalla ya kwashi fage mai matukan muhimmanci baina tilkal maraji' a cikin waɗancan littattafai da suke marja'ai ne dangane da abin da ya shafi hadithi da athari da addinin musulunci baki da littafi ne mai matukan mahimmanci da ya kamata kowane musulmi ya amfana da abin da ke ciki musamman ɗaliban ilimi wani ma'aruf abu ne sananne annasunna ta ti ba'adal kitab sunna tana zuwa bayan alkur'ani alladhi huwa alkur'an alkitab wanda in aka yi tulakin wannan kalma kai sai ana nufin alkur'ani ne min nahiyati tartibil usuli li masadir tashri'il islami malam yace a bisa nahiya na jero bayanai dalla dalla wanda malaman usul suke yi don gane da almasadir tashri'il islami wa hiya bi martabatil manhajiyya tilka la taqillu ahamiyatun anil qur'ani amma idan ka kalli martaba da matsayi dangane da abin da ya shafi manhajiya to hadisi bai gaza dangane da mahimmancin da alkur'ani yake da shi ba id annaha mubayyana domin hadisan manzon Allah su ne waɗanda suke almubayyana masu yin bayani dalla-dalla wa mufassira kuma su ne masu fassarawa wa mudiha masu fito da al'amuran sararin lahu na abin da alkur'ani ya kunsa shi sa ba wanda zai fassara maka alkur'ani kowaye sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba inda za ka samu fassarar annabi a magance da aikace sai a cikin hadisan shi bal wa za'idatun anhu kai akwai ƙarin bayani masu ɗimbin yawa wanda kwata-kwata ma a cikin alkur'ani babu amma akwai kuma a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa hiya miftahuhu ita sunna ita ce mabudin alkur'ani domin sunna ta fara zuwa sai alkur'ani ya biyo baya wa sabilu fahamin sannan sunna ita ce hanyar fahimtar alkur'ani ma ushkila abin da ya shiga duhu wa umida da abin da ya buya min ma'anihi na ma'anonin da alkur'ani ke kunshe da shi sunna ita ke fitar da wannan dalla-dalla take tantance wannan tsaf komi ya kasance ya bayyana a fili mun gane wannan da kyau ko babu abin da yake a duhu babu abin da yake a ɓoye face sai da sunna ta zo ta tantance ta tabbatar da shi famasibin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga matsayin annabi huwa tibyanu shar'illahi wa tablighihi shine ya bayyana ma al'umma shari'ar Allah dalla dalla kuma ya isar masu da wannan sako fas ba tare da al'amarin ya shige ma jama'a duhu ba qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo ballig ma unzila ilayka min rabbik ka isar da wannan sakon da aka saukar maka a madadin ubangijinka wa in lam taf'al in ba kai kaman yanda aka ce ba fa ma ballagta risalata to sakon ma baka isar ba annabi ya isar da sako ya isar da amana yi nasiha ga al'umma Allah madaukin sarki ya shaida haka ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina sahabbai yan arziki irin albarka tawagan farko amintattun annabi suka wakilce mu da annabi ya tambaye da shin na isar da sako suka ce ya rasulullahi ka isar da sako manzon Allah ya iyar da amanan da Allah madaukin sarki ya bashi wa salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula wannan aya ita ce aya ta 67 a cikin sotul ma'ida wa qala Allah madaukin sarki yace wa anzalna ilayka dhikra haqiqa mun saukar maka da azzikru shine alqur'ani litubayyana lin-nasi domin ka bayyana wa mutane dalla dallan zikirin da muka saukar maka ma nuzila ilaihim kenan hadisan annabi suke bayanin alqur'ani bayan su fahimci sakon da shaidan alqur'anin aya ta arba'in da hudu a cikin sotin namli wa karkanar wahayi yanzu alal nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakika wahayi yana sauka ga annabi wa jibrilu ya haduruhu bis sunna a lokacin kuma sai jibrilu ya rika tahoma annabi da tsaraban sunna allati tufassiru zalika wanda wannan sunna ita ce jagoran fassara alqur'ani فكل ما كان يصدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كسني duk abin da yake fitowa a wannan tsarkakakken baki na manzon Allah min ƙaulin magana ne au fi'ilin ko aiki ne au taqaririn ko ayyace yayi masdarul wahayi wannan masdari ne kai tsaye sako ne daga Allah madaukin sarki ta hanyar wahayi Allah maraukin sarki ya ce wa ma yantiqu anil hawa manzon Allah baya magana a bisa son zuciya in huwa illa wahyun yuha ai shi manzon Allah duk abin da yake iyarwa wahayi ne daga Allah suratul najmi aya ta uku zuwa aya ta hudu mala ya ce wa qad tahaddatha an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakika annabi ya bayani an qaumin ya'tuna ba'dahu dangane da wasu lalatattun al'umma da annabi ya fallasa asirinsu ya yi musu terere ya bayyana ma al'umma cewa suna nan tafe a bayan shuɗewan shi yuradduna sunnatahu wanda za su rika watsi da sunna ta fagage iri-iri wa yuriduna an yata hakamu ilal kitab za su ɗauki hukunci kawai su alkur'ani za su bi ba za su bi sunna ba ba za su yi aiki da ita ba ba su ɗaukanta a matsayin wata abace mai mahimmanci wajen gudanar da addini qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon rahama yace yushikur rajulu minkum mutawakki'an kiris ya rage lokaci yayi a samu wani mutum daga cikinku makiya annabi waɗanda ke ƙin sahabbai amma ƙiyayyar annabin ne tana so ta samu sahabban sai su ɗauki irin waɗannan abubuwa su kasa fassara su daidai da ya ce yushikun rajulu minkum tunanin zai shiga daga cikin sahabban annabi ba ku da kan gado annabi duk jama'a tun daga farko yanzu har tashin alkiyama al'ummar shi ne sai dai ya kasa su biyu akwai ashab akwai ikhwan akwai sahabbai akwai kuma yan uwa shi yasa san da je ziyarar makabarta sai ce ne gurin da na haɗu da yan uwana sahabbai suka ce alasna bi ikhwanika ya rasulullah yanzu mu ba yan uwanka bane ya manzon Allah sai ce bal antum ashabi ya ku sahabbaina ne wa ikhwanuna alladina lam ya'tu ba'du yan uwana da nake zance su ba su riga sun iso ba tukuna amma suna nan tafi mun fahimci wannan da kyau sai sabai suka ce to ya rasulullah ta wata hanya ne za ka iya gane yan uwanka sai annabi ya ce musu kuna ganin da mutum na da doki wanda yake dandane yana da farai a kafan shi fari a goshe shi ba na kafafun shi hudu gaba ɗaya da fari sannan kuma goshe shi ma da fari in ya shiga cikin dawaki da suke bakake sitik aka ce ɗauko dokin shi zai hitarwa sabai suka ce kwarai da gaske sai annabi ya ce haka waɗannan ƴan uwan nawa za su zo gurran muhajjalina min atharil wudu suna masu kyalle na guraben alola sun wanke kafafunsu biyu hannayensu biyu sun wanke kansu da fuskansu sun yi shafan kai sun yi shafan kunni haka za su zo yadda kasan doki danda annabi ya ce in ya ga ina shi ina shi haka zai biya tsantsamo su amma kuma sai a kora wasu mutane shin yanzu annabi yana baje yana jawabi ne dangane da sahabbai ko ko yana jawabi dangane da yan uwa yan uwa ana koran sai ce ashabi ashabi ashabi saboda dama annabi ya saba kiran kowa da abokin shi shi yasa Allah madaukin sarki ce wa ma sahibukum bi majnunin ai Allah yana raddi ne ga kafirin makka amma kuma sai ce wa ma sahibukum yanzu annabi sahabin abu lahab ne sahabin abu jahal ne sahabin waɗannan zindikai ne a'a ba haka bane zuwa za ku yi a koya muku karatu da ƙur'ani ya ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika yanzu kenan wuta ta zama abokan mala'iku kenan shi yasa kalma in ta zo ko zuwa za ka yi aji a koyar da kai ka samu ka karanta littafin al'ashbahu wal naba'ir ba na nahawu ba zai karantar da kai yanda irin waɗannan kalmomi in sun zo yanda ake wajjahar da su Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu da ya ce minkum muttaqian ala arikatihi yana kishingide akan karagan shi yuhaddithu bi hadithin anni wanda zai zo ya karanta sako daga wajena fa yaqulu sai ma abu rukun kai nan kashi ya ce bainana wa bainakum kitaballah duk wanda ya kawo mai hadisi ya ce rabu da mu mu akwai littafin Allah tare da mu fama wajadna fihi min halalin istahalallahu duk abin da muka bincika a ciki muga halal ne to za mu ɗauke shi wannan za mu halattar da shi wa ma wajadna fihi min haramin harramnahu abin da kuma muka bincika a ciki muka tabbatar da haramun ne to wannan kadai shi za mu haramtar ala sai annabi ce ku saurara وإنما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي حرمه الله abin da manzon Allah ya ce haramun ne daidai yake da abin da Allah ya ce haramun ne domin annabi shine dan sakon Allah kenan babu wani wanda ya isa kowane ne ya ce kaza halal ne ko kaza haram ne sai manzon Allah a madadin Allah madaukin sarki ko shi yake magana jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko duk wanda ya ce wani zai iya halattawa da haramtawa to ya kai shi mukamin nubuwa ya ta da shi a mukamin risala wannan mutum ko ya sa kanshi a cikin hadari Allah shi kiyaye فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر عن هذه الطائفة النبي بعد لابار waɗannan mutane allati turidu an tuhakkima alquran wanda su suna ɗaukan kare za su aiki da alqur'ani ne bainaha wa baina mukhalifiha mun gane wannan nake ko bangare da waɗanda suka saba masu misali idan wani abu ya taso na rikici maimakon Allah ya ce farudduhu ila Allah war rasul to su ba haka suke ba in magana ta zo ana ce mashi annabi ya ce a cikin hadisi kaza sai ce a shi qur'ani kawai yake nema ko ka ji wani an kaba hujja da hadisi wani sai kaba hujja da aya sai bude baki ce to dan me za ka kawo mana wani hadisi bayan ga aya duk ɗaya ne da wanda ya kawo aya da wanda ya kawo hadisi muddin hadisin ya inganta matsayinsu ɗaya wajen ihtijaji wajen ƙarfi wajen aiki wajen daraja ne kawai alkur'ani ya fi hadisi ba don komai ba sai dai shi hadisi karatun shi in za ka karanta lafazin hadisin babu laba ko taro da za a baka amma hadi a alkur'ani ko annabi ce kullu harfin hasana kowane harafi za a baka hasana ya hasana laba goma mun fahimci wannan da kyau ko ya ce ban ce muku alifun lamim harafi ba sai dai alifun harfun lamun harfun mimun harfun ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa wajen ihtijaji ga wanda ya saba ko wajen neman dalili ko wajen aiki kawai ana aiki ne da alkur'ani da hadisi shi yasa idan aka ce dalili ka kawo hadisi daga manzon Allah yayi mala ya ce mu'tamidina fi tafsirihi ala ara'ihim saqima zaka samu ire-iren waɗannan mutane da annabi ke tsoratar da al'umma suna dogaro wajen fassara alkur'ani da wajen fassara hadifai ta hanyar ra'ayoyinsu masu ciwo gurguntattun ra'ayoyi shagidaddin fahimta tunani wanda yake ɗan gajere kut da shi suke ƙoƙarin wai fahimtar alkur'ani da sunna aw ta'awilatihim allati tunasibu ahwa'ahum ko kuma su zo da fassaran da za su yi ma alkur'ani da sunna wanda wannan fassara yayi daidai kai tsaye ne da ra'ayoyi da soye-soyen zuciyarsu wa mazahibihim da ko mazhabobinsu wa illam yajidu fil lugha walmantik wata'awil sai su ce duk abin da za su fassara in bai zo a cikin lura ba mun fahimci wannan da kyau ko an ya kamata a fassara shi da lura ne da mandiki da tawilance tawilance ma yabta gona abin da suke nema laja'u ila tafsirin batini sai su koma wajen tafsirin batini za mu zo mu ji suwaye kuma wannan wata irin muguwar aƙida ce wannan wani irin mugun tafiya ne da al'umma suka ɗauko ba su yi jama'a mun gane wannan da kyau ku ba daidai ba ne ana ɗaukar alƙur'an ya dai ya fassara shi ra'ayi da son zuciya da tunani da fahimta bai fassara alƙur'ani ko bai fassara hadisi ina fatan mun gane wannan da kyau kuma baka yi zaka yi amfani da tsaban yaren larabci ka fassara alƙur'ani da sunna ba in haka ne sahabbai za su iya fassara alkur'ani da sunna baki ɗaya kenan ba su da bukatan fahimtar annabi don su larabawan ne amma yanzu sai mutum ya ce maka wai ai dole ba za ka iya fassara alkur'ani ba sai da luga ka ji ƙarya jima mun gane wannan mukin ku ai na ka faɗi wannan wannan yana taimaka maka ne wajen ka fahimta amma ba shi ke fassarawa ba kuna fahimtar wannan da kyau ku amma in mutum bai fahimci karatu ba ko sai ka gama ɓata ma kanka lokaci duka dare ɗaya sai a zo a buga mu wannan fahimtar naka guduma shikenan gaba ɗaya sai ka ga ka ɓata lokaci da rayuwanka gaba ɗaya iska Allah shi kiyaye mala yace wa ne tu shi'iri kaifa yuflihun mala yace kai co irin waɗannan mutane masu irin wannan tunanin ta yaya za su yi nasara ta yaya za su yi arziki ta yaya za su zama ɗaukaka ta yaya abin da suke nema zai samu وكيف يفلح قوم نبذوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ta yaya mutane da suka yi watsi da sunnan annabi waɗannan mutane za su samu ɗaukaka ta yaya za su yi nasara ta yaya matsayin da suke nema za su same shi wa qawalihi da maganganun shi wa hadithi da hadisan shi wa qaddamu aqwalahum wa ara'ahum alaiha sai gabatar da zantuttukan su da maganganun su akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta yaya waɗannan mutane za su samu daukaka da tsira da buwara ba za su samu ba mala yace hadhihi firqatun tu'attilu sunna jumlatan wa tafsila waɗannan mutanen da kake jin su ko su ne al'umman da suke ta'abili suke kawar da kyamatar da mutane dangane da sunna jumlatan wa tafsilan hanya ne ake bi mataki step bayan step a farko za a nuna maka sunan bai da muhimmanci sai a daga karantar da kai na tsakura maka sai a nuna maka wasu abubuwa sun fi wannan muhimmanci muguwar aƙida ce da dole sai an karantar da al'umma an nuna masu gaskiyar al'amari to amma babban abin ta kai ci da yake mutane ba karatu suka yi ba kuma sun yi karatun da mugun nufi to sai ka same su suna da wannan aƙida amma kuma sam da yake ba malamai ke jagorantar su akan abubuwan da suke yi ba ba yanda za ka same su suna yin abu daidai sai ce to ai suna karantar da hadisi amma ba suna hada maka da koratar da kai dangane da karatun hadisi ba kullum sai a ce hadisi kullum sai ka ji ka cire son hadisi a ranka wani abu can daban kake so a hankali a hankali sai a kauda maka da hadisin yana mun gano wannan da kyau ko duk abin da za mu karanta kashi 100 bisa 100 hadisan manzon Allah ne kashi 100 bisa 100 alkur'ani ne wajen fahimtar addinin Allah waɗannan kaɗai muke aiki da su jama mun fahimci wannan da kyau ko mala yace hadhihi firqatun tu'attil sunna wannan wasu jama'a ne da suke kore sunna jumlatan ajmillance wa tafsilan da kuma a tafsilance daki daki suna watsi da sunnar annabi wa hunaka firqatun ukhra ya'khuzuna bis sunna jumlatan sannan kuma akwai wata muguwar al'umma ita ma tana ɗaukar sunna a jimillance ويطلقونها تفصيلا ويؤطلونها تفصيلا amma idan aka zo bayani dalla dalla sai kuma su watsi da ita su ba su yadda a ce akwai wani hadisin da bai inganta ba duk abin da aka danganta ma annabi kawai ya inganta kun gano wannan da ku amma aka zo tafsili a ware waɗanda suka inganta da waɗanda ba su inganta ba sai sai hadisin annabin a ce akwai wanda bai inganta ba hadisin annabin za a ce wannan ƙarya ne to kaga waɗannan mashirmanta mai suma za ka zo ka ji wasu bayanan dangane da ire-irensu a ciki malam darimi duk zai shaƙo su zai cukunan su zai fallasa asirin su zai ce kaga irin su to ka yi hankali ka dai ji malamin fa an haife shi hijira na da shekara 181 ina fatan mun gane wannan da kyau ba na bana bane na daure ne abin da waɗannan malaman suka gamsu da shi suka yi malanta shine kadai abin da zai gamsar da duk wani mai imani kuma ya malanta da shi mala ya ce fahim ya ƙara'una sunna za ka sami irin waɗannan lalatattun mutane suna karanta sunna wa ya tarifuna biha kuma za ka ji bakin suna ta su sun yarda da sunna su ahlu sunna ne suna aiki da hadisi walakin ma kana minha mukhalifun li ra'ayi imamihim alladhi yuqallidunahu amma duk sanda kuma sunna ta zo da wani abin da ta saba ma shugaba ko wani jagora waɗanda suke biyayya gare shi yuqaddimu ra'ayal imam ala qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ga sun gabatar da ra'ayin imamin su akan maganar annabi kai tsaye wallahu ta'ala ya qulu alhali ko Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim Allah yace ya ku masu imani kar ku sake ku wuce gaban annabi ku wuce makaɗi da rawa ku yi azarbaɗi ku zaƙi dangane da in annabi ya faɗa to kuma magana ya ƙare alal ainihin ra'as dole kowa ya gunda bakin shi la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli sai ce wattaqullaha jama'a ku ji tsoron Allah kenan duk mutumin da yake gabatar da ra'ayin shi ko ra'ayin wani ko tunanin wani akan faɗin Allah da na annabi wannan bai da tsoron Allah ko ba mumini bane shi yasa Allah ya ritsa sakon da cewa ya ayyuhal ladina amanu kenan mumini ba zai wancan tabargazan ba kuma daga ƙarshe sai ce wattaqullaha ashe muttaqi ba zai haka ba jama mun gano wannan da kyau ko in ba ka ce annabi ya ce to magana ta kare in dai kai mumini ne inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na su mumini da mazancin su kenan duk san da aka ce kai ku zo ku ba Allah kai ku zo ku manzon Allah biyayya sai su ce sami'na wa ata'na amma in ba haka ba to kai ba mumini ba ne kai ba muttaki ba ne allah ce ka sani allah yana ji kuma allah yana sani aya ta ɗaya cikin sotul hujurat wa hazil aya malam yace kun ga wannan aya fassara al ulama iddatu tafsirat malamai sun fassara ta da fassarori iri-iri kulluha tusabbu fi musabin wahidin dukkanin fassarorin da suka yi to suna tafiya a matafiya ɗaya ne faƙala ibn abbasin ibn abbasin ya ce la tuqaddimu khilafal kitabi was sunna kar ku saki ku kuskura ku yi azarbaɗi ku zo da abin da ya saba ma alkur'ani da sunna wa qala sufyan ath-thawri sufyan ath-thawri yace la tuqaddimu bayna yaday ar-rasul fi'lan wala qawl kar ku saki wajen aiki ko wajen magana aikin ku da maganan ku ya saba ma aiki da maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa yadhhiru fil ayati an-nahy shadid an taqlid qawl ghayr ar-rasul ala qawlihi malam yace kai tsaye abin da yake bayyana cikin wannan aya shine Allah madaukin sarki ya yi hani hani mai tsanani dangane da gabatar da magana ko nawaye akan maganan annabi da kuma aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama famatas tabanati sunna duk lokacin da sunna ta bayyana wajabat tiba'uha dole ne a bita wata kadimiha da gabatar da ita ala ghairiha akan duk abin da ba sunnan ba kuma akan maganan kowaye akan maganan aikin kowaye ka'inan man kana kowaye wannan kuwa jama'a mun gano wannan muke ko kowaye zo da jawabi ya zo da aiki ya zo da ko menene in har ya saba mana Allah da na annabi to za a aje mai kayan shi zaro kullu qaulin inda qauli muhammadi ka bar maganan kowaye inda aka ce ga maganan manzon Allah fama aminin fi dinihi ka mughamiri Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala yace wa bayyana man radda sunna jumlatan wa tafsilan wa bayyana man raddaha bi tafsiliha هناك من انجرف وراء الدعوة الرجوع إلى الكتاب والسنة دون أن قيدوا أو ضوابط فالدعوة للرجوع إلى هذين الأصلين والاستيقاء من منابئهما والاقتداء بنورهما من دعوة مباركة لا شك مالن يشي وبين من رد السنة sai bayani dalla-dalla dangane da waɗanda ke watsi da sunna jumlatan wa tafsilan su ba za su aiki da sunna ba kwata-kwata su ne waɗanda yan ƙala-ƙatan وبين من ردها بتفسيلها da kuma waɗanda suke watsi da sunna wajen tafsili mun gane wannan da kyau ko in sunna ta daidai da fikihu za su bi in ta daidai da ra'ayin shugaba za a bi in ba ta daidai ba ba za a ba kaga haula ya raddu sunna tafsilan mun gane wannan da kyau ko hunaka manin jarafa wara'a da'awatir ruju' ila alkitabi was sunnah daga cikinsu akwai wanda ya azarbaɗi ya face dangane da wannan al'amari na da'awa zuwa ga alkitabu wa sunna duna ayi kuyudin ba tare da ƙayyadewa ba au da wabitin ko zuwa da wani tsari ba fadda'awatu lil ruju' ila hadainil aslaini malam yace da'awa zuwa ga waɗannan asalai guda biyu walistiqa'in min munabi'ihima da kuma ɗibowa daga cikin maɓuɓɓugansu walihtida'i bi nurihima da kuma shiriwa da shiriyansu hiya da'awatul mubaraka la shakka wannan da'awa ne mai albarka ko shakka babu ma'anar abin da wannan magana take nufi za ka ji mutane sun ce su suna da'awa ne zuwa ga alkur'ani da sunna amma ko babu ƙa'idi wannan suna batattu ne to da ka samu khawarij za a ce suna kira zuwa ga alkur'ani da sunna in ka samu mu'tazila alkur'ani da sunna in ka samu murji'a alkur'ani da sunna in ka samu abin da ya shafi jahaniya mu'attila murji'awa dukkan su waɗannan kadariya za su alkur'ani da sunna amma ala fahmi man jama'a mun gano wannan da ku dole sai an yi kaidi a ce ala fahmi salaful umma mala ce da'awa zuwa ga alkur'ani da sunna da'awa ce mai cike da albarka da alkhairai masu ɗimbin yawa walakin na ta taƙayyadu bi famil ulama sai dai za a ƙayyade wannan da cewa da fahimtar malamai wal a'imma da kuma shugabanni lahuma to su wa waɗannan malaman su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da tabi'ansu walakin hunaka man itamada ala fahmihi mala yace sai dai an samu mutane da yawa waɗanda suka dogara wajen fahimtar alkur'ani da fahimtar nasu su a karan kansu fahimihi da'ifa malin ce fahimtar su mai rauni alladhi lam yastakmil adwatin nadari fil kitabi was sunna wanda ba su da gogewa ba su da ƙwarewa kafafunsu bai zurfafa dangane da abin da ake fahimtar alkur'ani da sunna ba ina fatan mun gane wannan da kyau yan bana bakwai ne ba kawai a cikin karatu tunda na ɗaran mawa na dabara na ɗan ɗaran mai iya fassara da yan hikimomi bai ƙware ba bai goge ba a cikin duniyar harkar to dole zai ce ya goge kuma zai wannan harkar malai ce duk ire-iren waɗannan su suka gurɓata ma addinin musulunci manufofin shi ina fatan mun gane wannan da kyau to kuma irin su ne kake ganin suna ɗiban yan kamfen ana tura su garuruwa da waje-waje iri-iri domin a tabbatar da ilimin su cewa ba za fa su iya wannan harkan fa jama'a mun gano wannan da kyau ko ai fagen abin da ya shafi ilimi da kuɗi ba sai ka bar kana da shi babbar kawai yau da kullum ci gaba da hude fagen al'umma za su fahimci in akwai akwai in babu kuma babu jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ya ci gaba da bayani yana haska ma al'umma da cewa fahuwa min jihati lam yatimma al-hibz malam yace ire-iren waɗannan mutane da suke karambani wajen ɗaukan alkur'ani da sunna suna fassara su da ra'ayoyinsu ba su da ƙwarewa da gogewa da cancanta irin na ilimi waɗannan malam yace ba su samu komi na kasan ilimi ba ko ma ba su ma haddace wasu al'amura na ilimi ba illa juz'un min alkitab ba ga wani ɗan yanki na littafi kadai suka ɗan koya walam ya taƙalla arba'inan nawawi mala ya ce bai ma iya ta haƙiƙi da laƙanawa da kiyayewa da fahimtar arba'una hadis na al'imamin nawawi fahimta na gaske mun gano wannan da kyau ku abin gaba ɗaya fa kawai ɗan mamare ne fa ina gaya muku ba abin da suka sani addinin Allah shi ne wani ce jibi ɗan karatun bai kai ya komo ba duk wanda ka ritsa ba abin da zai iya yi ɗan karatun bai wuce arba'una ba shi kanshi arba'unan ma ana karanta shi babu tayakkuni a cikin shi min sunna mala ce min jihatil ukhra in aka kalli ɗaya bangaren kuwa tajiduhu qad qara'a kitab al-kutaybat zaka samu ya karanta wasu ƴan littattafai ne mun gano wannan da kyau ko al-kutaybat min ba'd al-ulum wasu yan bangarorin ilimi la ta'abu an takuna madakhil wanda gaba ɗayan an ce za a kalle su ko to su ne mabuɗi ma da ake zuwa a buɗe ƙofar ilimin ba su kai ko ina harkan ilimi ba ba san komi a harkan ilimi ba yanzu ne fa suka fara ɗan kunno da kunno cikin harkan ilimin kawai sai mutum ya ce ya cika ya tumbatsa ina fatan mun gane wannan da kyau kun ga irin waɗannan su sai kashe hasken musulunci baki ɗaya aw muqaddimat mala yace ko ma abin da za a faɗi zama muqaddimomi ne li hadhihi al-funun waɗannan fannoni summa yuridu an yunaqiha al-ashab al-maqamat wai tare da wannan ɗan abin nashi da bai kai ya koyo ba wai kuma ya ce zai yi karo irin na manya-manyan ingarmu da manya-manyan malamai waɗanda suke da matsayi al'aliya na kola-kola a fagen ilimin jawa mun gano wannan da kyau ko ɗan akuya ne ce wai zai karo da rago ina fatan mun gano wannan da kyau ya zai iya wannan harka tashi ce amma jahili da yake bai san malami ba in wancan ya ɗimauta shi da abin da yake zo sai ce malami ne babban masani ina fatan mun gano wannan da kyau ya ishe ku karanta ruwan bagaja ku je ku karanta malam zirge dan muhammad lokacin da aka je wani gari babban malami ya kawo ziyara aka kawo tafi ga ne him jahilan gari sun san malami ne kawai da aka yi zane aka ce wannan bai kama da tsayin wata daren fari ba mai jahilai suka ce haka ne malami uban malamai shikenan wancan da yake malami ne na gaskiya sai kyamace su kore shi amma wannan mashirmancin kuma suka rungume suka ce shi zai shiryar da su jahili ya san malami ne jawabin gano wannan da kyau ko ya ce wai irin waɗannan mashirmantan wanda ba san komi na ilimi ba wanda yanzu ne ma ba suka fara koyon ilimin ko kuma sai ga sun zo sun ce wai za su gogeniya wai da malaman da suke da matsayi hamshaki na ilimi wal aqdamir rasikha kuma kafafun su yadare cif fil ulumi a ilmomin addini da na shari'a wa yuridu an yusahhiha mazahibal alfiqhiyya wal usuliyya wa yuridu wa yuridu kuma sai ga har yazo wai shine yake kokarin tashihi na mazhabobi na fiqhu yace wannan ba daidai bane kun ga wannan shine daidai in aka rike nan akwai tsira in ka karanta kaza za ku zama malami shi ya zama malamin ne wa yuridu wa yuridu sai ga yana cewa yana son ya kaza yana son ya zama kaza kaza ya kamata a bashi matsayin shi ya wuce kaza ya kamata ya zama matsayin kaza haka za ka same su da irin wannan tintintini na shirme jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan abin da ke faruwa sama da shekara ɗaruruwa kenan kun ji a duniya an faɗa in ka kalli matsalar sai ga ya photo star tsab da irin al'umman da kake rayuwa da su wannan shine hikima a karantar da mutane irin waɗannan kirɓa-kirɓar littattafai ga waɗanda suka ƙware suka iya domin su shiryar da su zuwa ga abin da yake shine daidai yanzu duk wanda ya kama irin waɗannan shirman da waɗannan hayaniyar inda Allah madaukin sarki ya sa an karantar da shi waɗannan abubuwa na ilimi duk waɗannan hayaniyar zai samu kanshi a ciki wallahi ba zai samu ba amma yanzu in ba wanda Allah ya taimaka maku za ka gane ka fada cikin wannan kuskuren amma dawowa da baya kuma sai zama maka aiki Allah ya kiyaye wa min huna aqulu li ikhwani kalimat mala yace to daga nan ne zan so in gaya ma ƴan uwana wasu kalmomi guda bakwai awwalan na farko ikhlasun niyya fi talab duk wanda zai zama ɗalibi da zai koyi ilimi to Allah ya tsarka ke niyya don Allah yake kullum maganar da muke kenan ikhlas duk abin da zaka yi kai don Allah wal amal sannan duk karatun da ka koyo na ilimi ke aiki da shi wal qaul ma gano wal amal ma ne ce ka ikhlas niyya fil amal wal qaul wa kulli shay'in duk abin da zaka yi niyyanka kai ikhlasi aikinka ikhlasi maganganunka ikhlasi ma ne ce fi kulli shay'in cikin komi wannan shine wasiyan farko kuma umiru illa liya'budullaha mukhlisina ikhlasi shine thaniyan adamul amalu illa bi ilmin kada wanda ya sake tinkari aiki kowane irin aiki ne face sai da ilimi jama'a ku ji wannan kar wanda ya karambanin wani aiki sai da ilimi aikin karantarwa ne aikin kaza ne sai da ilimi wadatacce ba ni ma bari in je in dan koyo in zo in koya maka ba a kai ɗalibi ne ka jira ka zama tukuna thalithan هذا العلم مصدره الكتاب والسنة kun ga ilimin musulunci maɓuɓɓugan shi alkur'ani da sunna ne kadai duk wanda ya yaudare ka wai zo kaza a nan ake samun ilimi ya cuce ka ya ma ƙarya kuma wancan da'awar ce na kore mutane daga bin alkur'ani da sunna a haɗa su bin wani abin da allah bai aiko da shi ba shi sa mala ya ce hazal ilmu kun ga wannan ilimi na addini masdaruhu tushen shi maɓuɓɓugan shi alkitabu wa sunna alkur'ani ne da sunna rabi'an alkitabu wa sunna nudarrisuhuma sannan alkur'ani da sunna za mu koye su kuma mu koyar da su ala bau'i fahmi sahaba a bisa hasken fahimtar sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai wal ulama da malaman addini magabata jama'a dole sunna sai an mata kaidi da cewa za a fahimce ta a bisa fahimtar magabata amma mu bari mu karanta matani ma ya sharhi da kanmu wannan bata ne za ku zo a cikin karatun da muke yi na alfarqu bainal firaq da almilal wal nihal za ku ji su wane ne suke da wannan akidar ba akidar ahlus sunna bane kwata kwata yasa dole ne mutane su komo cikin tetayen su Allah ya kiyaye khamisan هذه السنة التي نتكلم عنها يجب أن تكون صحيحة ita wannan sunnan da muke magana a kanta to wajibi ne wacce za a aiki kuma a kira mutane zuwa gare ta sai ta zama ingantacciya ce sadisan na shida nabdul akawali shadda duk wasu maganganu da suka saba ma sunna za a yi watsi da su allati tubayyinu shuzuzaha wanda shuzuzin ta ya bayyana karara wa mukhalafatiha kuma suka saba lil kitabi was sunna suka saba ma alqur'ani da sunna dole sai an yi watsi da su sabi'an ta'kidu ala talabil ilmi kuma malai yace ina karfafa ma ɗaliban ilimi jajircewa da zage dantse wajen neman ilimi da at-tazawwud min al-ulum al-qur'aniyya dole ne mutane su ƙara guzuri mai yawan gaske na ilimin alkur'ani wal hadithiyya da ilimin hadisi wal fiqhiyya da ilimin fikihu wal usuliyya da ilimin usulu wa ghairihima da sauran ilmomi amma al aslu huwa al kitabu was sunna hibzan wa fahaman sannan a fahimci ilimin da kyau sannan kuma a haddace shi jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan shine abin da ya kamata kun ga waɗannan ababe guda bakwai in aka ɗauko su aka ce za a sharhin su to wallahi sai ai karatuka su goma sha biyar ba gama ba kowane ɗaya aka ce za a buɗe shi amma da yake kawai muna haska kawai mutane ne kafin mu shiga tsundum cikin karatun to sai mu karanta za sama sama Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce bayne dayil kitab to kafin a tsundum tsundum cikin wannan littafi sai mu ce hazal kitab kun ga wannan littafi huwa min kutubus sunna sunan darimi yana daga cikin littattafan sunna al-mu'tamada ladal muslimin abin dogaro a fage a gaban musulmi ilimin shi da kuma aikin shi wa min muraji'ihim al-muhimma kuma suna daga cikin littattafai waɗanda suke maraji'i ne masu matukan muhimmanci qala ibn hajar ibn hajar al-asqalani yace wa kitabus sunan al-musamma bi musnad ad-darimi kun ga wannan littafi na sunan wanda ake kiran shi da musnad darimi fa innahu laysa duna sunan fil martaba ba ƙasa yake wajen daraja da sunan abi dauda sunan tirmidhi sunan nasa'i da sunan ibn maja ba bal law dumma ila al khamsa mala yace da za a dauki wannan littafi a hada shi da sunan guda biyar din nan la kana aula min ibn maja to da shi ya kamata a sa a madadin ibnu maja don ya fi ibnu maja cancanta fa innahu amsalu bi kathirin ya fi ibnu maja ta fagage masu yawan gaske amma zalika fadlun lahi yutihi man yasha ibnu maja ne kuma ya shiga kai darimi ko sai ka ba a baya jama'a mun gano wannan da kyau ko tasmiyatuhu mala yace sunan wannan littafi ismul kitab huwa musnad ad-darimi ويقول له أسنن الدارمي ما ليش وقرأ أده ابن الصلاح في المساند ابن الصلاح ياسا وانا اللي كم مساند فوهما ما ليش سيكسكر في ذلك لأنه مرتب على الأبواب so da ai littafin sunan darimi littafi ne da aka tsaro shi a bisa babi babi wal musnad shi ko musnad murattabun alal marwiyat sahaba an tsaro shi ne a bisa ruwayoyin sahabbai kaga ba su ma haɗu waje ɗaya ba wa qala iraqi malam iraqi yace washtahara tasmiyatuhu bil musnad wannan littafi ya shahara ana kiran shi da musnad kama samma al-bukhari kitab al-musnad al-jami' kaman yanda ake kiran al-imam sahih al-bukhari da cewa al-musnad al-jami' wal musnad bi hadha al-ma'na abin da yake nufi da musnad a bisa wannan ma'ana zikir sanadul hadis shine wannan littafi yana ambatan isnadin hadisi ay al ahadith allati yadhkuruha ar-rawi bi sanadihi ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine shi wannan littafi ana ambato dalla dalla dangane da abubuwan da ake kawo a cikin shi na hadisi har zuwa ga annabi قال العراقي مال العراقي إلا أن مسند الدارمي فيه كثير من الأحاديث المرسلة wannan littafi na sunan darimi akwai hadisai masu yawa mursalai wal munqati'a akwai munqati'ai wal mu'dala akwai mu'dalai wal maqtu'a kuma akwai maqtu'ai waɗannan duk mun karanta su a cikin ilimin hadisi فائدة قال الشيخ أبو عمر ابن الصلاة رحمه الله اعلم أن الرواية بأسانيد المتصلة ليس مقصود منها في أسرنا وكثير من الآثار قبله إثبات ما يروي وإنما المقصود بها إبقاء سلسلة الإسناد التي حصت بها هذه الأمة زادها الله كرامة ما ليك شوى أزامنسو da wasu zamanin da suka zo kafin zamaninsu ba a cika lura da cewa isnadi ya cika ko bai cika ba kai dai a ji an kawo isnadin kawai kun gane wannan mukin ko amma daga ƙarshe malamai suka suka tantance in an kawo isnadin sai ya tabbata ya inganta fas babu wani kura babu abin da zai lalata shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace sakamakon kurewar lokaci za mu saurara a nan sai in Allah madaukin sarki ya raya mu ya kai mu karatu na gaba za mu zo za mu tashi daga inda mu kwana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum